tuka da Allah ya ajiye wa bayinsa don ni'ima daga wajensa, yadda wancan ɓangare da wancan ɓangare za su haɗu guri guda su yi sallah, saboda albarkar juna ta ƙaru wanda aka daɗe ba a gan shi ba a haɗu a gaisa. Allah kai mana muwafaka, Allah ka sa muna cikin wa'yanda aka gafartawa. Muna cikin suratul kamar, wannan sura mai tarin albarka. jiya lokaci ya yi mana kayan nasa mun tsaya kan daidai aya ta 22 yau za mu tashi kenan kan aya ta 23 mun yi magana can kan ainihin annabi hudu yau kuma za mu yi magana akan annabi salo na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
كذبت ثمود بالنذر na'am فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر Allah ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر Mm.
سيعلمون غدا من الكذاب الأشر Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala da Allah mu duba hikimar magana irin ta Allah kullun shi alqur'ani wallahi mas'ala cikin sauki yake warware maka ita inda ka taba haduwa da wani abu baka sani ba ko baka san me yasa hakan ya faru ba to alqur'ani yau da gobe kana karanta shi sai ya rika warware maka matsalar daya bayan daya duk lokacin da mutane suke cikin wani ainihin rayuwa sai wata sabuwar rayuwa ta zo musu wacce ba su san da irinta ba to matukar ba ransu ne yake son irin wannan abin da sabuwar rayuwar ta zo da shi ba dukkansa ba za su taɓa yarda da shi ba saboda haka gani za su yi kawai waccan rayuwar tasu ita ce mafi inganci kuma ita ce mafi alkhairi to kamar haka ne alkur'ani ya samu me yi abin nan sakon Allah ya sami wayancan su ma san abin nan eh, wato ad- abin nan adani sabi- sani wato samudawa kenan wallahi kamar haka ne sako ya same su ce ainihin me Allah yake gaya mana a cikin wannan ainihin zirin aya ta 23 yace kazzabar samudu bin nuzur wato samudawa sun ƙaryata ainihin masu gargadi kun ga ba a ce mai gargadi ba sai aka ce masu gargadi me yasa saboda ƙaryata mutum ɗaya to ƙaryata duka ne cikin saƙon Allah tunda saƙon sun zo da shi duka iri ɗaya ne idan ka ƙaryata wannan na lokacinka to ka ƙaryata har na baya ka ƙaryata har wanda zai zo domin saƙon daga gun- daga guri guda yake zuwa kuma abu guda yake karantarwa shine kira zuwa ga Allah a bautata masa kuma shi kaɗai ba za a yi wani aiki ba sai irin abin da shi Allah ya tsara Allah tabaraka wa ta'ala yace to sun ƙaryata manzanni ai ma'ana al'umurun lati an zarahun biha nabiyuhum salihu al'amuran da annabinsu annabi salihu ya gargadantar da su da shi Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari sun ƙaryata saboda me yasa illam yu'minu bihi wa yattabi'u abinan wa yattabi'uhu ba su yi imani da shi ba kuma ba su yi masa biyayya ba Allah ya ce faƙalu sai suke cewa abashar abasharan minna wahidan kun ga sai aka kawo shi da siffa guda biyu ta mutuntaka can suka ce abasharan sannan suka ce wahidan Ku- kamar haka ne kuma shawa suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da izo musu da wannan alƙur'ani suka ce yanzu mutum ɗaya a cikinmu inda gaskiya ne mu ga irin suwa na suwa na masu wane wannan abin da yake tabbatar mana abin da Muhammad ya zo da shi kenan ƙarya ne saboda haka inda gaskiya ne suwana suwana suwana ya kamata mu ga cewa sun faɗi irin wannan maganganu to kun ga sun saba da rayuwa irin ta jahilci irin ta ƙarya irin ta ainihin kafirci saboda haka abin da izo musu na alkhairi sai suka kasa gane shi to shi ma wa'annan mutane sai suke ta abasharan minna wahida mutum ɗaya kawai daga cikin mu nattabi'uhu za mu bi shi mu bi shi shi kadai dukkan nan ba wanda izo da irin wannan sakon sai shi kun ga kuma da fa a wani waje shi ma wallahi annabi salihu irin siffar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam da shi misali sun san shi a cikin su mai amana ne baya ƙarya baya saba alƙawari wanda cikin wasu ayoyi har suna cewa da muna kaunar ka zama shugaba kuma yanzu sai gashi ka zo mana da irin wannan kenan duk duk inda masu kafirci suke da kafircin su sun san mutumin kirki a cikin su har suke burin da a ce za a samu wani lokaci shugaba ya mutu suna fatan shi zai zama shugaba to amma yanzu kuma fa da yazo da ainihin sakon Allah ya suka ce abasharan minna wahidan nattabi'uhu ma'ana kaifa nattabi'uhu wa nahnu jama'atun kaseeratun ya zami mu bi shi bayan mu ne jama'a masu yawa wa huwa wahidun minna shi kuma ɗaya ne daga cikin mu wa laysa bimalikin kuma shi ba sarki bane sai suka ce la nattabi'uhu ba za mu bi shi ba saboda me yasa abin da suke magana shine su suna kallon ni'imar Allah irin ni'imar da Allah ya musu ne ma'ana kowa in aka bashi an abin da ya ga dama shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana iya baiwa mai mulki ya ƙara masa a cikin mulkin ya ƙara masa ya ƙara masa yana iya baiwa talaka talauci ya ƙara masa talaucin a cikin talauci yana kuma iya tsame talaka daga talaucin ya mai da shi mai kuɗi kamar yadda zai ɗauki talaka ya mai da shi mai mulki wannan aiki ne na Allah sunna ce wallahi ta Allah to amma su ba su yi la'akari da wannan ba suka ce mu bi shi to ko in muka bi shi fardan shine ma'ana inna izan ma'ana fardan in nattabi'uhu in dai har muka bi shi la fi dalalin wasu'ur lalle kai muna cikin bata da wani irin hauka da bamu san ina muka dosa ba wai suna cikin hauka wato kamar ka ce na qatun mu abinan ma abinan wato mas'urati kamar ce wannan taguwar wato kaga taguwa za a dora mata kaya ta butulce ta nan ta ciji wannan da sauransu akan ce mata ainihin mas'ura ko kamar karan hauka ne a ce kalbul mas'ur saboda haka suka ce a ulkiyar zikiru a ulkiyar zikiru bita hakiki hamza ta ne kenan wai shi za a ce an tunatar an an turo masa wani mala'ika har ya zo ya faɗa masa wani abu ya zo kuma ya ce zai karantar da mu shine a ulkiyar zikiru alaihi min bainina suka ce kai lam yuha ilaihi ba ai masa wani wahayi ba wani wahayi da aka yi masa kawai salihu ƙarya yake kuma da ba su san shi da ƙaryar ba fa har suka ce muna kauna ka zama shugaba shi yasa anan malam yace sun ce walaysa bi abinan bi abinan bi malik abinan bi malikin wasu kuma suka ce walaysa bi malakin shi ba mala'ika ba wato suna tunanin a turo musu mala'ika ranar da mala'ika zai je kuma zai je gare su Allah yace babu fafarin ciki tattare da su domin asara ce tabbatacciya kai suka ce bal huwa salihu bai zama kuma face kazzabun mai yawan ƙarya ba su ce kazibun ba don Allah mu duba magana suka ce kazzabun mai yawan ƙarya wai ƙaryar ma ba ɗaya ba ba biyu ba wanda su a ɗabi'a su fa ƙarya mummunan abu ne shi yasa suka yabe shi tunda shi ba makaryaci bane kamar dai yadda abin da ya faru ga Abdullahi bin Salam lokacin da ya musulunta yace wa annabin rahama yace ka gani ba yahude ne amma nayi imani da kai kuma na san abin da ka zo da shi gaskiya ne kuma na san ka fiye da yadda na san ɗana ice ɗana wallahi ban san shi ba ya nabi Allah sai da na haife shi sannan na gane mace ne ko namiji fari ne ko baki sannan mai lafiyar jiki ne ko mara lafiyar jiki ice amma kai na san ka a taura na san ka a injila fiye da yadda na san ƴaƴana yace kai fiye da yadda na san kaina yace to na san sharrin mutane na suna girmama ni amma yanzu bari in gaya maka ko kuma in nuna maka cewa su mutane ne butulu kuma wadda suka kai matuƙa wajen butulci annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yace to ya kenan kamar ya kake nufi yace ka sa a tattaro maka su wane su wane su wane irin manya manyan da ake yi da su ma'ana ma'abota ra'ayin cikin su yace aje a sa a kirawo su aka je aka kirawo su din kuma lokacin da suka zo annabin rahama ya ce to kafin su zo bari in ɗan tashi in sa yi bayan labule yadda ina kallon ku ina ganin su amma su ba su san da ni ba za ka ji irin abin da za su gaya maka daga nan za ka gane butulcinsu da sharransu annabin rahama sallallahu alaihi wasallam bayan sun iso abdullahi bin ainihin abinan abdullahi bin salam yana bayan labule sai ya ce ina son zan muku tambaya ne ku gaya mun gaskiya game da abdullahi bin salam yaya ɗabi'unsa suka ce wai wai wai ai wannan ɗan kirki ne ɗan masu kirki ɗan masu arziki ɗan masu mutunci suka yabe shi sama da ƙasa suka ce muna ƙauna ma ya zama shugaba sai ce to annabin rahama sai ce to ya kuke kallo idan na ce ya musulun suka ce a'a kai kai kai muhammadu dai na wannan magana Allah ya tsare shi da wannan don Allah ku duba sharri ku gani sun fa san annabin ku duba salmanul farisi lokacin da ainihin mai ya baro gidan shi dan sarauta ne fa ya baro gidansu da ya ji laba abin nan da ya ga masu bautar ainihin abin nan gunki a coci yasa aka hada shi da ainihin shugabansu yana tare da shi yana tare da shi sai aka yi rashin dace irin mugayen shugabannin nan ne marasa adalci su ce a basu amma ba za su bai kowa ba in ya tara dukiya sai ya tafi bayan gari a tukunya sai ya je ya zuba sai ya binne idan ana kawo dukiya ana kamar da yanzu yadda muke kallon kiristoci kullum in za su je coci sai sun tafi da wata hadiyya to haka in an tara in tukunya ta cika tun da lokacin kuɗi ne tsaba in tukunya ta cika sai ya ɗauka wannan yaro nasa shi wato abin nan salmanul farisi sai ya je ya raka shi sai su je su binne ba wadda ya san a ina yake ajiye wannan sai dalilin zuwan salmanul farisi da ya mutu kafin ya mutu salmanul farisi ya ce to ni dai kaga ga irin bautar mu nayi maka bayani ga irin halin da muke ciki yanzu kana jin idan ka mutuwa za ka haɗa ni da shi wadda zan je in zauna tare da shi sai ce to akwai wani agu kaza mai suna kaza shi kaɗai ne yake da irin wannan aƙida tamu kuma ya tsayo akan gaskiya daga yin wannan wasu cin bai jima ba ku ya mutu jama'a su sun zo suna dandazo ana ta kuka ana tunanin shugaba mutumin kirki ya rasu sai ce wannan shugaban na mugu ne kowa ya daga kai ya kallaci Salmanul Farisi ya zaka faɗi wannan magana yace mugu ne yace kuna tara masa kuɗi yace baya taimakon al'umma shi kuma bashi da kowa na kasansa ma baya ba su suka ce to ina ke kai kuɗin sai ce ku zo mu je in nuna muku ya tafi da su suna bin sa aka je gunda yake binne tukwana suka rika tonewa suna fitarwa ai daga nan gawar sa ma maimakon aje abin ne ta sai aka je aka jefar da ita suka ce ba san haka yake ba sannan suka nada wani shi kuma sai ya tafi can gun wancan mutumin shi ma da ije din haka aka yi wallahi sai ana uku tukuna shi kuma wannan da zai rasu yace to yanzu mutanen da zaka samu sun tsaya akan littafin da izo daga ainihin almasihu ce gaskiya a yanzu babu so sun kare a dai yankin nan wa'anda na sani daman ni kaɗai ne ice saboda haka ka tafi wani gari mai siffa iri kaza iri kaza sai gaya masa madina shine sanadin tahowar salman al-farisi madina duk guzurin da ida shi na dabbobi da dinari da dirhamai wallahi duk sun kare a san sanya samu addinin Allah kuma Allah bai taimake shi ba Allah kai mana muwafaka saboda haka kun ga a nan fa ina son in fito mana da sanin annabi ne lokacin da zai tafi kafin ya rasu shi wannan mai addinin kiristaniti ɗin ya ce masa in ya bayyana yana da siffa iri kaza yana da siffa iri kaza yana da siffa iri kaza sannan in ka duba gefensa kaza akwai tambari na annabta kuma hakan aka yi wallahi lokacin da izo aka ce annabi ya bayyana yana ƙarƙashin wani shugabansa ba yahude ne da ya kyautar da shi a wani mutumin madina shi ma mutumin madina shi ma ba yahude ne lokacin da ya ji bayyanar annabi haka ya tashi ya taho in an ba shi sadaka baya abin nan baya karɓa ko in ya karɓa ba ci zai ba za ka ga zai bai wasu amma in an ba shi kyauta zai ci Salman al-Farisi mai fara yi sai ya dauko kwanan dibino sai kawo annabi sai ce ce ya manzon Allah ga sadaka ce na baka kadan taba sai ce a ba ma cin sadaka sai nuna masa yace ka rarraba wa ƴan yana juya ba sai yace naga daya wato daga cikin abin da aka gaya masa kenan yace naga daya washe gari sai sake zuwa da dibino sai sake bashi sai ya ce me ya ce masa ya ce ya rasulallah ya ce ga kyauta yana cewa ga kyauta yana cewa ga ainihin kyauta yana cewa ga kyauta annabi ya karba ya sa masa albarka sai ga annabi ya dauki daya sa a bakin sa sai ce yanzu na ga biyu da ya koma Allah ya da Allah ya ta- ya tarfa wa garin sa nono washe gari da idawo sai ya zo sai yake kekewaye annabi to Allah ya riga ya sanar da annabi cewa wannan bawan na wadda izo gurinka yana buƙatar ganin wasu abubuwa ne ya ga wasu bai ga wasu ba ya ce ka buɗe hatiminka ya buɗe salmanul farisi yana kallo sai sai annabi ya ji kawai ya rungume shi yana sambatar wannan ainihin me yana sambatar ainihin wannan hatimi sai ce ya salmanu ya aka yi haka sannan sai ya ɗauko labarinsa ya gaggaya masa daga inda yake shi ɗan gida kaza ne kaza kaza kaza da irin dukiyarsa da yadda a ƙarshe a matsayin bawa fa aka sai da shi a wannan bayahudan yadda matafiya suka taho da shi suka karɓe dukiyarsa suka karɓe tumakinsa da dabbobi duk suka karɓe kuma suka ce shi bawa ne suka zo kuma suka sai da shi tsada fa yayi da su ya ba su ainihin kuɗi amma suka rike kudin sannan tumakin ma suka ce sun karbe kuma yanzu shi bawa ne sai suka daddaure hannayensa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kallaci sahabbai yace ku sayo dan uwan ku a yan tashi ai salmanu sayan sa akai aka yan tashi Allah ka sa mun dace to abdullahi bin salam yace na san ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda na san dana dan dana sai da na haife shi na san shi Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana wa annabi irin ainihin sharri na bayahudan mutum da suka zo ka suka gani sai annabi ya ga a fili kwarikwatan bayan sun yabe kuma suka zo suka zage shi suka aibanta shi annabin Allah ya ce a'a ai maganar fari ita ake karba ya za a kun yabe shi kun ce kaza kun ce kuma yanzu ku ce ai kun kun ƙarya kuke kawai to shine wayannan kun ga ɗabi'ar su irin waccan ce shine suka ce in dai muka bi shi in dai muka bi shi to muna cikin ainihin wato wani bata da kuma ainihin wani hauka a ce wannan mutumin a ce shi kadai a tsakaninmu an jefa masa ainihin wahayi shine manzo a cikinmu kai ba ai masa wahayi ba bal huwa kazzabun ashir sai Allah ya ce sai alamu na gada auka karanta ta Allah ya ce da sannu wallahi gobe za su sani ma'ana gobe kiyama yanzu da Allah ba su samu alama ba ai daga lokacin da aka shafe su sun ga alama tun da kiyama su ta tsayo sauran babbar kiyama jama'a na kuma wal'awwali na ko za su san in ji Allah ya ce manil kazzabu wane ne mutumin da ike mai yin ƙarya al'ashirun wanda ike kuma marashin arziki mai girman kayi Allah tabaraka wa ta'ala yake ainihin tambaya ya ko yake faɗa musu wallahi za su sani manil kazzabul ashir waye makaryaci mai girman kai badaran mai takama wanda yake ji da kansa bayan shari'a ta zo masa Allah ya ce za su sani sai Allah ya ce inna mursilun naqati إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر Allahu akbar ونبئهم أن الماء إثمة بينهم mm.
كل شرب محتضر Allahu akbar فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر Allahu akbar فكيف كان عذابي ونذر mm.
إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر Mm.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a lokacin da mai- fa abin nan wannan matsala ta faru Allah ya ce tunda yanzu sun nemi aya kamar yadda darasi da ya gabata mun yi bayani kuma su suka nemi aya din nan kun ga duk mutumin da ba zai imani ba ya zo yana tambaya tambayar kwakwai ganin kwakwai ko tambayar in ga iliminka alama ba mai son gaskiya ba ne da suka zo ko da ya zo musu da saƙo bayan ba su san ƙaryarsa ba amma sai suka ce ba za su yadda ba sai ya ainihin me sai ya fitar musu da wata aya su ne fa wanda Allah ya ambata mana su wa fil madinati tis'atu rahadun dinna fil madinati din su ne fa Allah ya bayyana mana wato 'yan ƙungiyar 'yan iska 'yan gabadai-gabadai to su ne wa'annan mutum tara ɗin wanda duk abin da ake nema na tsiya to su za a je a gaya wa su kuma za su idar to shi yana cikinsu shi wanda is kashe ita wannan taguwa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lokacin da suka zo suka nemi ayar suka ce ya kawo aya sai suka ga hakan ma abu ne mai sauki sai suka ce dutsen nan muke son yanzu yayi kwai kuma ya fitar mana da taguwa ba ainihin tsuntsu mai kafa biyu ba kuma dutse curarre mai karfi yace to ai wannan mai sauki ne a gun ubangiji na idan nayi muku haka za ku yi imani suka ce in dai kai za mu yi imani ya daga kai ya kallaci sama ya roki Allah yace Allah ka ji abin da suke so wallahi a gabansu a gabansu dutsen ya fitar da kwai sannan dutsen ya fashi abin nan kwan ya fashe raƙumi ya fito a cikin kwan sai ga taguwa garkamemiya irin ushar abin nan irin ushira a din nan wato matashiyar raƙuma kuma wacce take ji da nono wallahi sai ga ta a gabansu dan an ce naqatul ushra sune irin raƙuman da ake ji da su waɗanda suke matasa ne kuma ana samun nono sai ga ta a gabansu sai ce to hazihi ayatullah la tamassu habi su'in ya gaya musu haka yace wannan ayar Allah ce kar ku shafe ta da wannan abu saboda ya san yan iska ne yace kar ku shafe ta da wannan shine anan Allah yake ba mu labari inna mursilun naqata mun aika musu ainihin taguwa kama sa'alu ayatan lahu kamar yadda suka tambaya Allah yace fitnatan ma'ana mihnatan lahu wannan jarraba ce gare su abinan lenuku tabirahum don mu jarraba su mu ga ya za su yi za su kiyaye amanar Allah ko za su karyata Allah ya ce wa ainihin annabi salihu ya ce fartaki buhu ya ce ya kai salihu ka saurara musu mahum sa abinan sani'una da irin abin da za su aiwatar ka saurara in ji Allah wa ma yasna'u bihim da abinda za a aiwatar da su a kansu ga duk irin aikin da suka yi in kyakkyawa suka yi abu da kyakkyawa in mummuna suka yi abu da mummuna wasu dabir kuma kai hakuri kai hakuri ala azafu bisa ainihin cutarwar da suke maka kai hakuri ku duba yadda Allah da kansa yake rarrashin bawansa saboda ya san shi wa'adin sa gaskiya ne wa'adin Allah gaskiya ne wallahi sai dai kawai mu ba mu sani ba saboda rashin tabbaci rashin yaƙini a cikin zukatanmu da shaidan ya kimsa mana amma shi Allah in yace kaza to kaza ne kawai Allah yace wa nabi'u sannan ka ba su labari wannan taguwar ka ba su labari annal ma aqismatun baina gun shan ruwan su guda ɗaya ne sai ce to ka ga musu za su raba shan ruwa da ita yini ɗaya nasu ne in sun zo su ɗiba har na gobe ita gobe ita ce za ta sha nata saboda haka in ta zo shanyewa za ta yi gaba ɗaya ruwa don Allah idan da a ce akwai hankali ai ba su taɓa kallon raƙumi a ce ya shanye ruwan rijiya ga baki ɗaya ba to amma da ba su da hankali ba su lura da haka ba annal ma a ƙismatun bainahum kullu shirbin ai ma'ana kullu nasibin minal ma'i kowa da kasansa na ruwan su yau ita ita gobe su jibi ita shekaran jibi ya hadurhul qaumu yawmahum su mutane za su zo a ranar su wannaqatu yawmaha ita ma taguwa he ta zo a ranar ta fatamadau ala zalika suka zarce akan haka suna yi kuma wani abin al'ajabi sannan za ta zo ta tsaya a wata ruwa an ce za ta bi kofar gidan kowa ta tsaya ta tsanono yadda yake so sannan ta huce wancan da haka kowa sai ya tatsi nono kuma iya yadda kake so amma duka bai abin nan hakan bai yi musu ba sun mamalluhu wai hakan sai ya musu tsanani wa hammu bi qatalin naqati sai suka himmatu za su kashe wannan taguwa fana dau sahibahum sai suka kira wannan marashin arziki din wanda ake ce masa quddar da suka kiraye shi fata ada fa aka ya taho cikin takama da jin kai ya nemi takwabi fa aqaraha ya soke ta ai ma'ana talaha, amma fa muwafiqan lahu wato da hadin bakin su ba wai shi dan radin kansa shi kadai ba a'a da hadin bakin su shi yasa Allah tabaaraka wata'ala ya gaya mana idhin ba asa ashiqaha fa qala lahum rasulullahi ko naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim sai Allah ce rabbuhum bi zambihim fasawaha da wanda da kansa da izo yayi kisa da wanda da bakin su akai kisan da wanda zuciyarsu ta ji dadi da akai wannan kisa din Allah tabaaraka wa ta'ala duka gaba ɗaya halakar da su wallahi ba wanda ya tsira Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur to su duba su gani yaya gargadinmu ya kasance gare su bil azabi na azaba qabala nuzulihi kafin saukar azabar an musu gargadi Allah ya ce su duba su gani ya ya kasance wa qa'a mawqi'uhu ya afku a gurbin da aka gaya musu zai auku sai Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan sai muka aika musu tsawa guda daya wallahi mala'ika jibril ne ya musu tsawa guda daya tsawa daya ta gaya musu fakanu ka hashimil muhtazir sai suka zamo kamar me kamar misali a ce wani shinge da kake da shi kana da shanu sai ka ɗebo busasshiyar ciyawa ka zuba musu kamar irin wannan lokaci na rani da Allah in an jima ka leka ya zaka ga ciyawa ai ta rugurguje an tattake ta wata an ciko haka za ta zama rugurugu haka shine ka hashimil kamar haka Allah ya mayar da su wallahi suka zama rididdigaggu kawai kai ka ce mahauci ne da dabba da ife ɗaya yanka ya zo ya dandatsa kashi ba ana dandatsa wallahi haka aka yi musu fakanu ka hashimil muhtazir Allah ya ce wallazi yaj'alu me eh li abin nan abin nan wato muhtazir din wai ai shi alhaz abin nan alhazru din ko alhizru din shine ainihin abin da me wanda makiyayi yake sawa a dabbobinsa ma'ana fi haziratihi kenan min ya bisa shajarati wa shauku larabawa su kuma agunsu in an ce alhazuru shine akwai gurin da suke kebewa a jeji kamar irin wannan lokaci wanda ita babu ɗanya ciyawa to sukan ainihin tattanade itatuwan da dabbobi suke ci a irin wannan gurin to sai an ana in suka danje suka kalaci abin da suka kalata sai a dan tura su wannan gurin to in suka shiga suna kiwo yau gobe su yi jibi su sai kaga abin da aka ajiye a wannan kewayen sai ka ganshi ya, ya babu an cinye kayoyin ma an tattaka su sun karere saboda me sawun raƙumi ba kaya yake ji ba sawun saniya za ta take kaya me za ke mata shi raƙumin kayar ma ci yake Allah ka sa mun dace saboda haka shine Allah ya ce muka aika musu ita wannan iska tsawa ɗaya aka yi musu fakanu ka hashimil mahutadir sai suka zama kamar mai taunannan ganye na ingirici Wataƙila wani ya ce mai ingirici ko ingirici shine sauran ciyawar da ka zuba dabbobi suka ci suka tattake suka yi fitsari shi ita ke ce mata ingirici wanda ba a yi mata fitsari ma ma'abocinta ya ɗebo ya zo ya ɗora ta kan sama ko wani waje da mutane iyayenmu da suka yi sai a ɗaɗɗaure sai a ɗora a bishiya wani lokacin bazara in yayi ba abinci ya dan dan rika daukowa ana jefa musu to shine ake ce masa ingirici Hausa Sokotawa ne ko ta Katsinawa Aramma in ce Hausa Sokotawa ne ko ta Katsinawa Wallahi kuma ko ka sani Allah ka sa mun dace to wannan shine ingirici Allah ya ce walaqad yassarnal qur'ana lizikri mun tabbas mun sauƙaƙe ainihin ambaton littafi na Allah ma'ana mun sauƙaƙe littafin Allah in ji Allah ɗin ya ce lizzikiri don wa'astuwa fa halmin muddakir shin akwai mai wa'astuwan ne mun sauƙaƙe alƙur'ani za a haddace shi kuma shi ne a azamu min ayatin naƙa shi ne aya mafi girma ka duba ayoyin alƙur'ani yadda suke mutashabihai wannan ta kama da waccan waccan ta kama da waccan amma sai ga alarma ya kashe gida kawai ziraro tilawa yake sai dai kaga yana dan rishi kawai wani yana nan in yana karatun ko in kana karatun kai littafi kake duba amma wallahi in yana kusa sai dai ka ce dan duba gurin nan kaza kaza ne ya kamata kuma kana duba za ka ga haka da Allah wannan bai isa ya zama bawa ya zama gabawa ainihin me ya zama masa aya ba to dan kar babba ya girman kai sai Allah sai ya kimsa wannan baiwar a yara kuma ba maza ba sai ya hada har da mata in kana jin kai babba ne ka haddace to sai ga yaro dan karami shi ma ya haddace Qur'ani abin mamaki shi yasa anan mallan yace a azamu ko kuma a azamu ai abin a azamu ai abin nan min abin nan min ayatin naka wannan ai ta fi girma akan aya irin ta taguwa wa ma jara fiha min wa'azin wa tadhkirin saboda abin da yake gudana a cikin wa'azi da fadakarwa fa hal min mudakkir akwai mai wa'aztuwa fi zalika cikin haka fayu'anu ala tazkiri wal isti'abina wal itti'azi a taimake shi bisa wa'aztuwar da fadakarwar sai Allah ya ambata mana kisar mutanen ainihin annabi lutu sai Allah yake cewa
كذبت قوم لوط بالنذر mm.
إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط na'am نجيناهم بسحر na'am نعمة من عندنا Allahu akbar كذلك نجزي من شكر na'am Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kamar haka ne kazzabat qaumu lutin bin nudh su ma mutanen annabi lut sai suka ƙaryata manzanni domin sun ƙaryata annabi lut sun ƙaryata shi Allah ya ce su ma inna arsalna alaihim hasiba sai muka aika musu wata abin nan wata ainihin wato iska mai tada wasu tsakon kwani kawai iska suka ji ta taso wannan iska din ita kuma da abin da yasa aka ambace ta hasib wato ma'ana minhu suba'i ne tana tada wasu ƴan ƙananan duwatsu ne ba za ka ga wa yake rike da dutsen ba amma ita kuma yadda ta ɗauka nan za ta jefa shi ko yadda ake so nan za ta jefa shi a ɗaya ruwayar duka aka ce a'a mala'iku ne kowanne da irin damar da Allah ya bashi wasu malam ka ce a'a umarnin Allah ne bisa umarnin Allah wa'annan tsakon kwanin kowace aka ce mata wana zaki jefa kuma wallahi ba wacce ta kuskure to wai tsakkuwar aka fara jefa musu ko kuma garin aka fara kifewa sannan aka yi musu ruwan duwatsu shine abin da yake gudana kan wannan ayar da tambayar da malam yayi a cikin wannan aya don me yasa Allah ya ce inna arsalna alaihim hasiba ma'ana rihan tarmihim bil husba wata ya sigarun abinan hujirat su ne ƙananan duwatsu alwahidin min hake nan duna abinan duna abinan mil'ul kafi ba tare da abin da yake kama ya cika hannu ba fa halaku suka halaka da ita kamar yadda Allah maɗaukaki ya gaya mana falan ma ja a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim ko Allah ya ce muka yi musu ruwan ainihin duwatsu ma'ana hijaratan min sijilin manzudin muka yi musu ruwan duwatsu ko wata laka da shashiya dunkulalliya musawwamatan wadda an yi mata alama inda rabbika daga wajen ubangijinka kenan Allah ne ya dauki al- nauyin al'amarin da kansa shi wancan an sa shi kawai ya tattago garin ya kifar Allah ya umarci wannan da kansa ya umarci waɗannan bayi nasa duwatsu su ainihin me su jefe su Allah ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id kuma su daga mutanen da aka halakar daga mutanen da aka halakar mutanen annabi shu'aibu ko kuma mutanen abinan annabi salihu su ko ba su nisanta da su ba ga alamomi nan sun gani a wani guri Allah ya ce fa aka zat huma sayhatu mushriqina lokacin fitowar ainihin me ko kuma dab da fitowar rana abinan fitowar alfijir faja'alna aliyaha safilaha to yanzu waccan ayar Allah ya ce inna arsalna alaihim hasiban sai aka ce illa ala lodin to shi wannan da aka ce illa wannan isti'na'i muttasili ne ko munqadi ne shine ayar da abinda take karantarwa malam yake tambaya maluma suka ce tunda an ce bi sa abin nan wato abin nan bi sahar tunda Allah ya ce illa ala lodin najaynahum bi sahar to to ya zama me wani lokaci ne wanda ita gaira mu'ayyinin tun da ainihin wancan kalma ko suna ya zo da tasarrufi za a iya juya shi ya saharu min sahara kenan usuhur ko kuma eh, ba'ana eh, sahiru wa ma ila zalik za ka iya tasarrufinsa daga wannan jimla ya koma waccan jimla akasin a ce saharun shi kuma wannan ya zo gairar mutasarrifin kenan sai suka ce to a cikin wannan sai kai mai karatu sai ka tantance shin wannan ainihin me isti'na'i munqadi ne ko kuma muttasili ne ma'ana me aka fara yi a ciki jefa tsakonkwanin sannan aka kifar da su ko kuma kifar da su aka yi aka yi ruwan duwatsu ga ayoyi sun mana bayani dai ko shine malam ya kawo anan yake cewa yace li anna haq abin haqqahu shine an me an yasta'mila fil ma'rifa za a yi amfani da shi da alifin da lamun a cikin haƙƙinsa shine a sa masa alkenan to wahal ursila alhasibu ala ali ludin awwala shin wannan tsakuwar aka fara jefa musu sun maja'ala ali abin nan aliha abin nan ali abin nan ali qurahum din nan safilaha awil akasi ko kuma sun kuyan haka malam yace kaulani yace to amma za mu yi la'akari da isti'na'i din yace magana ta farko dai shine alal qawli bi anna bi annal hasiba kana awwala tsakuwar ita ce ta farko bi annahu domin wannan isti'ina'i ɗin muttasili ne. Amma in an ɗauki magana ko aya ta biyu kuma, to bi annahu mun ƙaɗiƙun, kenan ya zamana ba tsakuwar aka fara ba, sai da aka kifar da su sannan aka yi musu ruwan duwatsu. Wallahu ta'ala alamu, su abin nan ɗaliban ilimi sun san me ake nufi a nan, kuma za su fahimta cikin yardar Allah. Allah ya ce ni'imatan min indina. wannan ni'ima ce daga wajenmu, kazalika najzi man shakar, kamar haka ne muke tseratar da waɗanda yake ko wanda suke gode wa Allah ma'ana muka yi ni'ima su ne muminai wadda muka tsiratar da su aw man amana billahi wa rusulihi wa ata'ahum ko kuma wadda yi imani da Allah da manzannin Allah kuma yayi musu biyayya to kamar haka muke tsiratar da shi kun ga annabi nu abin nan annabi lut da shi da ƴaƴansa guda biyu rak mata su kaɗai suka fice cikin alƙaryar wallahi ba mutum ɗaya da ya fita Allah ya tsiratar da su inda zaka gane in Allah ya ɗora ainihin mai kalmar wuta a kanka ba mai tunkuɗe maka ita annabi lut an ce ya gaya wa matar ya ce ga doka daga ubangiji na za mu fita lokaci kaza amma kar wanda ya yadda ya waiga in muka sa gabanmu yadda muka sa gabanmu to kar kowa ya waiga duk abin da za ku ji kar ku yadda ku waiga ai da farko ta biyo su amma da tajidirin abin da yake faruwa da wannan wasu maluma suka ce ruwan duwatsun aka fara yi da ta waiga tana waiga kawai sai ta ga ruwan duwatsu ne yake sauka na wuta sai ta ce ya kaumi ya kaumi din nan hidutsan tai ta ma sauko ya same ta daman ba su gama fita ba su kuma suka suka fice su su uku to shine Allah madaukake yake gaya mana yace wannan ni'ima ce daga gare mu mu tsiratar da bayinmu duk wanda suka yi imani daga cikin fitintunu da bala'i walaqad anzarahum ma'ana kawafahum ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر na'am ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر Allahu akbar ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر mm.
فذوقوا عذابي ونذر na'am ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah mai girma da ɗaukaka ya ce abinan walakadan zarahun, ya ani kawwafahum lotu. Annabi Lutu ya yi musu gargaɗi kafin zuwar azaba, ya ce ba za ku ji tsoron Allah ba wannan aiki da kuke yi, babu wani mutum da ya taɓa yin irin wannan, in azabar Allah ta zo, Allah zai muku kaza, zai muku kaza. Kun san annaba da tausayi, wani lokaci yana yi yana kuka, amma sai su fashe da dariya har zuwan waɗannan baƙi da suka zo. Ashe bai sani ba mataimaka ne daga Allah. shi ne Allah ya ce annabi Lut ya tso gargadantar da su irin kamun Allah kamar yadda Allah ya ce wa kazalika akadhu rabbika ko idza akadha alqura wa hiya zalimatun ko sai ce inna akadahu alimun shadidun to kamar haka ne kamun ubangijinka yake in ya kama alƙarya wallahi ba za ta iya kawacewa ba ai kun ga ya tabbata cikin hadisi Allah ya ce in ji annabi rama yake cewa inna allaha la yimli lil zalimi hatta iza akazahu fa iza akazahu sai ce lam yuflithu in Allah ya kama ba wallahi ba shi da hanyar kwacewa Allah bai nuna mana aya a cikin mu ba mai karfi mutum ɗayan ya dan rike hannunka sai dai kai ta murda sai dai ko in hannun ya karye ko in kaje zai karye ka tsaya ka kasa kwacewa wannan mutum ne dan uwanka to ya kuma wanda yake a kamu ne irin na Allah Allah ka tsare mana imani saboda haka anan mu lura Allah ya ce mun yi musu gargadi amma Allah ya ce fatamaro sai suka tsaya suna jayayya wa kazzabu suka ƙaryata bin nuzur ga mai musu gargadi din suka ƙaryata shi Allah ya ce wala qadara wadu ai ma sun nemi an zaifihi ya miko musu kawai bakin ma'ana an yukalli bainahum wa bainal qaumi ai allazina atau eh zo su kawai ya kaɗe- ya kyale su kawai su shiga shi fa yana bakin kofar gida ya tsaya bakin kuma suna ciki suna ta bayansa ya hana mutanen shiga suna cewa ka ba mu ko mu shiga da ƙarfin tsiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon duk abun wa'adi ake jira ya cika kawai suka ce ka ba mu su kawai mu tafi ka ba mu su kawai wai ma'ana li yakhbasu bihim dan su je su yi wannan alfasha ta datti da su wa kanu mala'ikatu bayan kuma mala'iku ne na Allah kun ga can Allah tabaraka wa ta'ala anan ya ce wala qadara wa duhu an dhaifi an dhaifihim ko da ya tsaya yake musu ainihin me yake ja in ja da su ya suka ce a wata aya din cikin suratul abin nan cikin suratul hijr awalam nan haka anil alamina wai kai ba mu hana ka saukar baki bane dama ai mun gaya maka mun hana ka ka sauki baki sannan Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana kulna su mala'ikun da suka ga abu ya yi tataturu annabi lut ya tsaya yana cewa lau kaza kaza kaza ma'ana da a ce ina da kaza da a ce ina da mataimaki kaza da kaza suka ce to dakata suka ce ya ludu inna rusulu rabbika da can bai sani ba suka ce mu manzannin ubangijinka ne lai yasilu ilaika ba za su iya zuwa wajenka ba kyale su kawai jira muke wa'adin Allah ya cika لا إله إلا الله فأسر بأهلك بقطع من الليل ibu maza iyalanka cikin wani yanki na dare shine lokacin asuba kenan ko sannan wala yaltafin minkum ahadun karfa wani yadda ya waigo amma in lamra'ataka ita matarka za ta waiga duka suka gaya masa yana tsaye shi yana jin maganar mala'iku amma su wa'annan suna ta hauka ba su san me ake ba don misali manzo yana zaune da sahabbansa sai a zo a yi wahayi sai dai su ga fuskar manzo wani lokaci fuskarsa ta yi jajajir idan sai ya kada wani lokaci su ga jikinsa har rawa yake yi amma ba sa jin me ake faɗi sai bayan sun ga ya dawo nutsuwa su ce ya nabi Allah me ya faru ko shi da kansa in umarni ne aka ce ka faɗa musu kaza ya ce to Allah ya ce kaza ya ce kaza saboda haka yana magana da mala'iku amma su ba san me yake ba daga nan ya samu saukin zuciya shine Allah yake gaya suka gaya masa innahu musibu abinan musibu hama asabahum duk irin abin da isami sauran al'ummar wa'annan al'umma taka kafirai to zai same ta ita ma tana cikin su da Allah kasancewarta a matsayinta matar annabi annabta ta amfane ta to haka duk inda ka kai da kasancewa ka gidan malamai idan ba ka yi aikin Allah ba irin yadda misali gidanku suka yi aikin Allah a matsayinsu na malamai wannan ilimin bai amfani ka da komai ba wallahi wuta za ka tafi haka nan kar wani ya ji haka kuma ya ce a tuwan kana da ilimi a'a sai ka yi aiki da shi don malam bul'amu bai aiki wa shi yasa Allah ya ce muka kaskantar da shi kuma yanzu yana cikin 'yan wuta to da ka ilimin dole sai kayi aiki da shi Allah tabaraka wata'ala yace fada masna abin a'yunahum bayan sun gama wannan magana da annabi lot can mala'iku da suka bashi labari suka ce inna mau'idakum subhu amma lokacin lokacin asuba ne tun magariba fa ake abu ɗaya fa kar ku manta kuma matsiyata sun ki tafiya wallahi tun magariba ake abu ɗaya tunda daman sun zo ne goshin magariba bakin saboda haka sai yake ce musu asuba yanzu ai tayi nisa sai suka ce alaysa subhu bi qarib yanzu asuba ba kusa bane kai a ganinka ai asuba kusa ne ai ana cikin wannan ya suka ce to lokaci yayi maza kama hanya kafin ya kama hanya mala'ika jibril ya haka da fuffukensa guda ɗaya da ya haka ya haka iskar iskar fuffuken wallahi dushe ta shafe fuskarsu sai ya zama na ba gaba ba baya ibnu kasir da imamul qurtubi sun kawo cikin tafsirin sa ka ce da lalibe suna bin katanga suna shashimawa wasu su je su hada wani rami wasu suka samu wanda suke suke da dan abin nan saboda tsoro sun samu shiga gidansu saboda haka suna cikin gidansu wannan musibar ta same su da lalibe kaskanci bai same su ba to haka yanzu kaskancin da yake samun wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi juya wa littafin Allah baya ne daga lokacin da al'umma suka juya wa littafin Allah baya to shikenan masifa ta fara afkuwa shi yasa Allah yake faɗa mana a'ayunahum ai ma'ana a'a abinan a'a abinan a'a mai a'a mayannaha muka makantar da ita waje alnaha bila shikin muka sanya ta ba ta da wani bangare guda daya kalbaki da fuska da baya ko da gaba da baya duk iri daya kawai Allah sai ya ce fa zuqu wanna lahum muka ga ya musu ku dandana azabi wa nuzur irin azabata da irin gargadin da aka yi muku kiji to ku dandana ai ma'ana inzari wa takawifi Allah ya ce wa laqad sabbahahum bukrat wannan musiba ta faru ne waqtus subh ta faru lokacin asuba amma fa min yaumin gairu muayyin ba a bayyana kuma wace rana bace su wanda suka yi wannan aiki bisa umarnin Allah da shi Allah su kaɗai suka sani kawai Allah ya ce azabun mustaqim amma dai azaba ce tabbatacciya da wamammiya muttasilun bi azabil akhirati wacce kuma ta sadu da azabar lahira wato ma'ana har kiyama ta tsayu wannan azaba suna cikin ta Allah ya ce fa zuqu azabi wa nuzur wala qad yassarna alqur'ana lidhikr sai sake maimaitawa yace mun saukake wannan alqur'ani ne dan ambato saboda haka fa hal min muddakir akwai mai wa'azuwa sai Allah ya ambata mana kissar ainihin wa abin nan fir'auna ko sai Allah yake cewa me wala qad jaa ala fir'auna an-nudhur na'am كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر mm.
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر Allahu akbar أم يقولون نحن جميع منتصر na'am سيهزم الجمع ويولون الدبر na'am بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر Allah tabaraka wa ta'ala yace hakika mun ainihin me wala qad jaa ala fir'auna an-nuzur mutanen fir'auna mai gargadi ya je musu ala lisani Musa bisa an harshe na annabi Musa wa Haruna da shi Haruna amma falam yu'minu basu imani ba kazzabu bi ayatina kullaha suka karyata ayoyin mu guda taran nan duk suka karyata su aka jarrabe su da kwarkwata aka jarrabe su da ruwa aka jarrabe su da jini aka jarrabe su da kwaɗi aka jarrabe su da fari amma duka ba su yi imani ba don ka gane idan taurin kai kace za ka yi wa wannan littafi na Allah kafin kai wasu sun yi in ka ce kashe mai karatu za ka yi kafin kai an- an- kafin kai wasu sun kashe ma- manzanni wallahi an kashe manzanni ba kai da baka da tabbaci da baka san makomarka ba kawai kana cikin tsammani ne kawai amma annabawa su ‘yan aljanna ne, kuma amma wa'yancan kafirai suka kashe su, an jarrabe su da ayoyi ɗai-ɗai-ɗai har guda tara, amma Allah ya ce ba su yi imani ba suka ƙaryata ayoyin ga baki ɗaya, Allah ya ce fa a kaza na kuma muka kama su bil azabi, ai ma'ana a kaza azizin makwatadir, muka kama su kamu wanda ita mai ƙarfi kuma kamu irin na nuna iko irin na Allah, la yi ujizu hushe'un wadda wani abu ba zai iya gagararsa ba. Allah ya kama su irin wannan kamo sai magana ta juya zance zuwa ga wannan ita al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa akofarukum ya ummatu muhammadin wato kai tsaye Allah yanzu yana magana ko dai a ce kai tsaye da al'ummar gabaki daya ko kuma yana magana da quraisha na wancan lokaci da annabi ya same su suke masa taurin kai bayan sun san gaskiyarsa yace akofarukum ya ummatu muhammadu khairun min ulaikum wai shin ku ne kuka fi alkhairi daga wa'yancan da aka ambata kafiran wato tun daga kan annabi nuhu mutanen annabi nuhu ko ku ne kuka fi alkhairi ko kuma su ne ma'ana kun fi su yawan arziki kun fi su yawan 'ya'ya kun fi su ƙarfi kun fi su technology abin ba haka yake ba so sun fi ku amma da ba su bi Allah ba ya Allah ya musu Allah ya ce amlakum bara'atun fi dhubur ko kuna da wani abu ne rubutacce na kubuta a cikin littattafan mutanen farko da kuka gani kuka karanta kuke da yaqini akai cewa ba za a yi muku azaba ba don kun kafirce wa Muhammad Allah ya ce kuna da shi amlakum bara'atun fi dhubur ma'ana al-kutubu salifatu min al-azabi cewa ku ba za a yi muku azaba ba wannan istifhami da Allah ya ce akufarukum amlakum cikin wayannan gurabe guda biyu dukkansa ma'ana babu ne ma'ana korarren abu ne ai laysa al-amru kazalik al'amarin ba haka yake ba am yaquluna nahnu jami'un muntasir har suna cewa za mu haɗu da mu da abokanmu mu yi ƙarfi mu ci nasara akan Muhammadu Allah ya ce to su haɗu ɗin ya Muhammad kyale su sai yi huzamul jam'u wai wallon na dubur wallahi za mu rusa wannan taruwar tasu za su juya suna gudu ba ƙaƙƙautawa taron bai amfane su ba kuma bai faru ba a badar hatta a uhudu ma ai hakan ya same su sai dai kawai watsar da umarnin Allah da mumine suka yi wanda suke kan dutse sai Allah ya cire musu murnar su ta koma bakin ciki kaga wa'ancan sahabbai ne fa kuma zaɓaɓɓu ne a gun manzan Allah kuma wallahi kashi biyu da wajen ɗigo bakwai a cikin waɗannan da ya ajiye a kan dutse duka annabin rahama ya ba su satifiken na aljanna amma ku duba da suka saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka gane saba umarnin annabi to saba wa annabin Allah ne saboda haka ai saba wa Allah ne sai Allah ya hana su cin nasara saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bali sa'atu mau'iduhum sa'ar alkiyama ita ce dai wa'adin da aka yi musu na azaba kuma zai same su wa sa'atu adha wa amr sa'ar alkiyama ita ce mafi girman bala'i kuma ita ce mafi tsananin daci akan azaba irin ta duniya saboda haka Allah ya ce innal mujrimina fi dhalalin innal mujrimina fi dalalin wa su'ur يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر الله أكبر إنا كل شيء خلقناه بقدر مم.
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الله أكبر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر نعم وكل شيء فعلوه في الزبر نعم وكل صغير وكبير مستطر الله أكبر إن المتقين في جنات ونهر أعناني في مقعد صدق عند مليك مقتدر Allah ka ba mu albarkar wannan sura Allah ka ba mu albarkar wannan sura Allah ga ƴan uwarmu nan ana cutar da su ana kashe su a ainihin arewacin ƙasar nan cikin jiha ta musulunci yankin Shehu Usman dan Hodiyo Allah kaga abin da ake musu ya Allah kuma da ikon ka yake faruwa ya Allah Allah muna tawassuli da abin da muka karanta na zancen ka mai tsarki Allah wa'annan mutane da suke azabtar da bayinka babu dalili sai dan kawai neman abin duniya Allah ka magance musu wayannan masifa da suke Amin ciki ya Allah.
Allah ka magance musu ya Allah Amin ya wayannan bayi naka ya Allah in dai ba masu shiriya bane suka ci gaba da wannan barna Allah ka jarrabe su da musibar da ba ta da magani sai imani ya Allah Allah mun ƙara da cewa duk wanda yake da iko wanda muka zabe shi muka jefa masa ƙuri'a ne ko kuma a'a wanda ka bashi wata dama min indika daga wajenka ne bai gode maka ba yana da dama yayi magana a kashe wannan matsala Allah ya basu cikin wannan hali Allah kai ka masa kamun kukumi ya Allah Amin.
Allah kai masa kamun kukumi ya Allah shugaban ƙasa ne shi ko gwamna ko ɗan majalisa manyan ko ƙananan Allah duk wanda yake da hannu ya Allah mun kai koke zuwa gare ka Allah ka kama shi kamun kukumi Allah ka kama su kamun kukumi ya Allah Allah ya ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur lalle kafirai lalle kafirai wallahi suna cikin me suna cikin halaka na kisa da azaba nan duniya da kuma ainihin azaba wacce take ta wuta mai huruwa mai tsananin tashi muhayyajatun fil akhirati yawma yushabuna fin nari lokacin da za a ja su cikin wuta Allah za a ja su a cikin wuta haka Allah yake faɗi yace za a ja su a cikin wuta yace ala wujuhihim bisa fiskokin su sai a ce zuqo masar saqar ku dandana irin wannan wuta ta sakara wato ciwon ita wannan wuta wato wuta ce kamar ciwon sankara take ai mun san ciwon sankara ko kun ga irin bala'insa daga ciki yake kamawa ko kuma ya bayyana a fili ya ɓata ciki ya ɓata waje to ita kuma aikinta kenan ai ma'ana isabatu jahannama lahu inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kowanne abu mun halice shi da kaddarawa ku yi imani da kaddarar Allah wallahi Allah ne ya kaddara mana wannan kuma da izinin sa zai yayi wanda bai yarda da kaddarar Allah ba manzon rahama ce ko rashin lafiya yayi hadisi ne yana nan dogo ko rashin lafiya karkaje gai da shi in ya mutu karkaje jajansa ba ruwanka da shi duk wanda bai yarda da kaddara ba Allah mun yi imani kai ka jarrabe mu da wannan musiba kaddara ne daga wajenka kuma ka san me kake nufi fatan mu Allah ka yaye musu innal yahuda wan nasara khashirat an yabuhum alaina ya rabbal alamin laysa lana abinna laysa lana silahu min hadidin wala ghairihi illa anta ya rabbal alamin fa inna nas'aluka bi iznika alladhi la yura وملكك الذي لا يضام ونور وجهك الذي ملأ أركان أرشد يا أرحم الراحمين اللهم نج هؤلاء القوم من هؤلاء المجرمين اللهم نجهم يا ربي اللهم نجهم يا ربي الله تبارك وتعالى يتي والله سنة cikin wuta inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar wama amruna kuma al'amarin Allah ku farin ciki Allah ce al'amarin mu iza arada shay'an in Allah ya nufin zai wani abu an ya kula lahu kun fayakun sai ya ce kun kasance kawai abin sai ya ta kasancewa wala kada ahlakana ashiya'a ai mun halakar da wasu wanda suke makamantan ku duk irin taurin kanku fil kufur wajen kafirci min al umamil madiyati fa hal min muddakir yanzu ba mai wa'azuwa a cikin ku irin wa'ancan da suka gabata da taurin kan da bai amfane su da komai ba wa kulli shay'in fa'aluhu fil zubur Allah ya ce kowanne irin abu kowanne irin abu fa'aluhu da suka aikata shi ma'ana bayi suka aikata shi to makatubun fi zubur yana nan a rubuce a gun ainihin me marubutan nan makiyaya wa'anda ba sa ƙarya wa'anda Allah ya ce kiraman katibina ya alamu na mata fa'alu Allah ya ce kuma wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar makatubun fi lawhul mahfuz da kankani da mai girma wallahi duka yana nan a rubuce alkur'ani ya tabbatar mana za ka ɗauki littafinka kana karantawa mali hazal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wannan irin littafi ne dan kankanin abu baya bari nan duniya lokacin da kake baka san sharrin sa ba wa wajadu Allah ya ce ko wa wajidu ne ko wa wajidu ma amilu hadir Allah ya ce wallahi za su samu kuma wala Allah ya ce wala yadhlimu rabbuka ahada Allah baya zalunci wallahi Allah zai kama mana waɗannan azzalimi da su shugabannin da muke zaba da niyyar alkhairi su je su isar da ainihin sakon mu su ki isarwa sakon da za a ba su ma na yankunan su su zo su gyara yankunan su ba sa yi Allah ka kama mana su mutukar ba masu shirya bane Allah ka kama mana su mutukar ba masu shirya bane saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahi abin da ake yi abin da kake yi abin da nake yi abin da suke duk a rubuce yake da karami da babba innal muttaqina fi jannati am abin fi jannatin wa nahar amma masu tsoron Allah suna nan a cikin wasu aljannatai ya ma'ana basatina wa naharin da wasu koguna da koramu da suke gudana wallahi suna nan ciki fi maq'adi sidiqin agun wani zama na gaskiya la gaulin fihi babu rudani cikin sa wala ta'asimin babu sabo bai ke lafi majalisar duniya sabanin majalisa ta duniya faƙalla kaɗan ne abin kaɗan ne ko mai yawa ne faƙalla an ta salima min zalika inda nan duniya ne igiya ce zina ce ko ma menene abin da za ka yi shi nan duniya duk yadda ka kai ga jin daɗinsa ɗan kaɗan ne amma can ga kayan daɗi can Allah ya ajiye maka da ‘yan aljanna za su sha ya ce ya sharabu na min an hariha alma'u wal laban wal asal wal kamru duka ne ‘yan aljanna ne Allah kai mana muwafaka har ma annabin rahama cikin hadisi yace almuqsiduna da Allah ku ji yace almuqsiduna inda Allah masu adalci da Allah wayannan shugabannin da muke tura su ne mana adalci a tsakaninku da Allah su ne mana adalci addu'a muke yi in dai ƙarya muke yi Allah ya sani idan kuma gaskiya muka faɗa shi Allah ya sani Allah ya sani amma so yake ji daga bakin ku adalci suke mana to manzon rahama ku ji yace almuqsiduna indallahi yawmal qiyamati alama nabirin min nur suna kan mambari wani na haske abai ban girmamawa da Allah wayannan za su samu wannan mambarin sai dai in sun gyara halin su da yake shi Allah ba irin mu bane yace an yaminin rahaman ku ji wata girmamawa Allah yace mun ajiye su a damacin mu sai manzon rahama yace wakilta ya daihi yaminu shi kuma hannayen Allah ga baki ɗayansu duka dama ne ma'ana ko ina alkhairi ne kenan ya ajiye su tanan ya ajiye su tanan to kai mai hankali in sauti ya kai maka in karatu ya je gare ka ko ka buɗe wayarka ka gani in dai kana jin tsoron Allah tsaya ka saurara ga sako nan da farko mune maka addu'a ta fatan alkhairi in kai mai shiriya ne in kuma kai ba mai shiriya bane Allah ya yi mana maganin ka don Allah malan ka isar da wannan sako Allah ka sa albarka cikin wannan gari namu Allah ka sa albarka cikin kasar mu Allah ka sa albarka cikin kasar mu Allah muna roƙonka ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan hali lasiyama wa'ancan bayi naka da ake kashe su yau a kashe ainihin mai hamsin gobe a kashe talatin jibi a kashe ishirin ba ƙaƙƙautawa kuma ba mai ɗaga yatsaye magana ya Allah kai kuma kana kallo kana da iko ina na shaku basi wa hudhina ilayka ya rabbi أنت جب دعاءنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا خطايانا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم نعم نعم
أعوذ بالله السميع العليم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم أقوي babu abin da ya shafi asusun marayu na wannan masallaci kamar haka to masallaci na akwai a cikin asusu an sa a akwatin ilan masallaci naira ɗari takwas na haɗu da na yasa akwai yake malam ce mun kabiru da baya a kawo a mu.
kabiru adamu ya tura naira dubu ɗaya na akwai malam abdulkarim adamu ya tura naira dubu uku jimilla zuwa yau muna da naira dubu ɗari da sittin da biyu da ɗari uku Allah ya saka wa kowa da alkhairi amin da ga a- a- asusun ajiya ɗin kamar haka tati 74 12 72 79 to ga wani bawan Allah ya turo naira dubu biyu Allah ya saka masa da alkhairi amin Ah, wato uku sifili bakwai hudu ɗaya biyu bakwai biyu bakwai tara first bank ne kuma sunan yakubu abdullahi jibril allah ya saka da alkhairi amin amin kuma ga sako daga ah, uwar kungiya wato kwamitin marayu katagun welfare orphanage center jibus katagun local government azare bauchi state na a masallacin bakin asibiti assalamu alaikum na takardar neman taimako wannan kwamiti yana neman taimako tare da gayyatar tare da gayyata zuwa wajen gidauniya wato lancin da ya tsara don ci gaba da ɗaukan ɗawainiyar marayu a fannoni kamar haka na ɗaya hidimar makaranta na biyu jinya na uku abinci na hudu tufafi wato kayan sallah na biyar aurarwa Hmm.
sai na shida matsaguni da sauransu na za a gudanar uh, da wannan taro ne kamar haka rana ranar laraba hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida da kuma ranar litinin sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokaci karfe tara na dare wuri masallacin masjidu sunna da ke sardaunar azare za a iya saka taimako a wannan asusun ajiyar kamar haka account name wato katagun welfare orphanage center account number ɗaya uku ɗaya ɗaya biyar uku shida hudu hudu biyu wato 13 11 53 64 42 zenith bank ko kuma a tuntuɓi shugabannin kwamitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni da mai ɗaukar ɗawainiyar maraya kamar haka muke a cikin aljanna sai ya ishara da yatsarsa manuniya da kuma ta tsakiya ta tsakiya ya raba tsakaninsu ya raba tsakaninsu Allah ya ba mu ikon taimakawa Amin.
assalamu alaikum warahmatullahi Wa alaikum assalam.
malam awwal magaji shugaban kwamiti Allah ya saka da alkhairi to da Allah a ƙarshe da Allah kowa ya sha ruwa cikin addu'a da yake kar ya manta da wayannan bayan Allah ko a gun sallah in an yi sujjada da Allah kar a manta da wannan bayan Allah a roki Allah ya sa musu mafita tunda shugabannin su ba sa tausayin su shugabannin mu ba sa tausayin su da Allah ba sa tausayin mu da Allah mu roki Allah Allah ya sa musu mafita shi Allah yana da iko akan komai kar a manta lokacin shan ruwa lokaci ne na amsa addu'a, to mu yi ƙoƙari mu sanya su cikin addu'o'inmu, sannan wannan kwanaki da ya rage mana zuwa ƙarshen Ramadan, don Allah duk lokacin da muka tuna mu sanya su cikin addu'a da ƙasarmu baki ɗaya, Allah ya zaunar mana da ita lafiya yi mana maganin irin waɗannan miyagu, na cikin gida ne ko na waje, Allah ya yi mana maganinsu, Allah ya kawo mutanen kirki ya ɗora mana kan karagar mulki. Allah ya kawo mutanen kirki ya ɗora mana kan karagar mulki wadda za su kyautata mana ƙasa. Allah muna roƙonka ya Allah ka ji tausayin mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad warham Muhammadan wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin